من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامكم ونولي بتال البركة نا لهدي بيود وتر رمضان bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 43 wanda ya dace da uku da wata da uku eh watan hudu watan Afril miladiyya haihuwar annabi Isa dan na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya zare mana jagora a cikin sha'aninmu baki daya. Yau bisa kaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala za mu bude karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muka liƙe a waccan shekarar ta gabata mun kwana a cikin suratul fatir faɗin Allah subhanahu wa ta'ala قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا وهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا يوزا متاشي آية أربعين دليا الله يشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا
Allah ya ce, Inna Allah yusiku samawati wal arda an tazula. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yusiku samawati, Allah ya rike sammai guda bakwai wal arda da kuma ƙasa guda bakwai an tazula akan kasu waton kasu tarwace su watse kasu waton abin da ya shafi eh, gushewa ubangiji subhanahu wata'ala yace shi Allah shine wanda yake rike da sammai guda bakwai da kuma tsassai guda bakwai akan an tazula kasu gushe daga inda suke Allah subhanahu wata'ala ya sanya saman nan guda bakwai tun lokacin da ubangi subhanahu wata'ala ya halice su watan ba taba samun wani abu na watan rabuwa ko lalacewa ko tangarda a cikin halittar sammai guda bakwai da Allah ya yi ko kuma halittar ƙasa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ba sai ubangi subhanahu wata'ala ke cewa wala in zalata idan kuma bisa kaddarawa ta Allah subhanahu wata'ala aka samu sama ta ta motsa ko ta bushe ko kuma ƙasar ita kanta ta bushe in amsakahuma min ahadin min ba'di ba wani a doron ƙasa a duniyar nan da zai iya rike waɗannan sarrai guda bakwai da ƙasa guda bakwai ubangi subhanahu wata'ala yana son ya nuna mana kudurarsa a cikin al'amuran Allah subhanahu wata'ala cewa Allah madaukakin sarki watan ubangi subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wataala yana son ya nuna mana kudura da iko nasa akan abin da ya shayi halittar sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai cewa idan aka samu matsala yau saman nan ta gushe daga inda take ko kuma ta faɗo wa ƙasa Allah ce duk duniya ba wani kuma bayan Allah subhanahu wataala da zai iya wasan kaman saman nan ya tsira ta daga inda take jama'a mun fahimta Allah ce ko da ko an samu gushewarta to ɗaya daga cikin bayan Allah ba wata majalisa ta ɗinkin duniya ko wata imowa ko wani watan wata wata abin da ya shafi ittihadi na sufiyanci a duniya da zai kawo agaji wajen daidaita halittar sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai sai Allah ce innahu kana haliman fakhura yadda al'amarin Allah yake tabbas shi Allah subhanahu wataala kana ya kasance watan haliman mai juriya mai dauriya sannan kuma ghafuran wanda yake yawan gafarta wa bayinsa Allah subhanahu wata'ala akwai shi da juriya akwai shi da haƙuri akan sha'anuka na rayuwa ka dibiya da ɗiyan annabi adam suke wa Allah subhanahu wata'ala butulci a rayuwa amma Allah ya daure in aka ce alhalim juriya shine wasan abinda za a iya yi maka a rayuwa kana iya ɗaukan mataki na kame da martani amma sai ka ƙale shi ne wa ma'anar juriya abinda za a iya maka amma sai ka ƙale sa to wannan shi ne juriya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ghafuran mai yawan gafarta wa bayan sani Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan mai yawan gafara wa bayinsa ta iri yadda bayu suke dare da rana suke samu Allah subhanahu wa ta'ala amma sai Allah ya canye wannan al'amarin Allah ya gafarta musu to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu sai Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in jahda aymanihim iya rantsuwarsu iya rantsuwa suka rantsi da Allah subhanahu wataala cewa la in ja'ahum nadhirun idan Allah subhanahu wataala ya aiko dan aike manzo mai gargadi la yakunanna ahda min ihdal umam za su kasance mafiya shiryuwa daga al'ummar da suka gabata jama'a mafita laraba suka ce idan Allah subhanahu wataala ya turo manzo mai gargadi wanda ke wa'azi to za su zamanto shiryayyu fiye da yadda al'ummar annabin Allah annabi Musa suka shiryu fiye da yadda al'ummar annabi Isa suka shiryu su hakan za su shiryu tare da rantsuwa suna masu rantsuwa Allah ji kuma rantsuwar ba ta wasa ba jahada aymanihim sun kai gaya wajen rantsuwarsu sai Allah ce falamma ja'ahum nadhirun lokacin da annabin Allah subhanahu wataala ya zo musu na falamma ja'ahum nadhirun ana nuna shugaban halitta annabi Muhammad lokacin da shugaban halitta ya zo da da'awa da annabta ma zadahum illa zukura ba abun da ya tsara musu sai gudu da abun da annabi ya karanta da su suna nisantar abun da manzon Allah yake karantar da su me dalili sai Allah ya istikbaru fil ardi saboda girman kai a cikin doron ƙasa girman kai musiba ne shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad ya hana mu game da girman kai yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin kibr ba shi ba shiga aljanna duk wanda aka waye gari a cikin kwakwalwarsa ko a zuciyarsa akwai daidai kwarar azzara da girman kai ba zai shiga aljanna ba bal girman kai shine abin da ya fitar da babu ai wasan kakan annabi adam daga aljanna ta yayi abin da Allah bai sanya sa ba girman kai shine silar Allah subhanahu wataala ya la'anci iblis la'natullahi alaihi girman kai ne ya kawo Allah ya tsine wa iblis sannan kuma ta dalilin girman kai da aka yi wa Allah subhanahu wataala yayi silar da aka wa baban muhasada har aka rude shi da wani abu na rayuwa ya baro gidan aljanna jama'a mun faita shi yasa girman kai musiba ne malamai suka ce mimani la ya ta'allam mutum da aka samu mimin guda biyu tare da shi baya karatu idan kaga dalibin ilimi da girman kai to ba zai karatu ba idan kaga dalibin ilimi da kunya ba zai karatu ba suka ce mimani la ya ta'allam mimin guda biyu ba sa karatu al-mustahi wal mutakabbir me kunya da me girman kai ba sa neman ilimi Allah ya dacar da mu Allah ya raba mu da girman kai to abin da ya kawo suka gudu da da'awar annabi shine istikbaran fil arji girman kai a doron ƙasa sun waye gari suna masu cike da girman kai a rayuwa sai Allah ya ce kuma wa makru su'i wa makru sayyi da kuma abin da ya shahi wasan makirci mummunan makirci sun shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam zagon kasa su yi manzon Allah makirci wanda yake makircin mummuna ne sai Allah ya subhanahu wa ta'ala wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli sanide duk wanda yake kulla mummunan makirci to baya dawowa baya ake shi a kansa duk wanda yake kulla makirci a rayuwa to makircin yana dawowa a ƙasar Allah ya kare ni malami suka ce wato izra a khairan wansa ka shuka alkhairi sai ka manta amma wazra a sharrin waraqib ka shirka shuka idan ka shuka sharri to jira abun zai dawo a kanka a lokacin da mutum ya shuka alkhairi wallahi zai ga amfanin abun duniya da alkiyama amma idan ka shura makirci a duniya to tun nan duniya sai Allah ya gwada maka ba gani ba a rayuwa duk wanda ya zama zuwa rayuwarsa ba komai sai makirci to Allah subhanahu wata'ala sai ya mayar masa da makirci sai Allah ya kare to Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli sanidin makircin da aka shirya mummuna yana dawo waye wato akan wanda ya shirya shi shi yasa malam Bahaushe yake cewa mai gina ramin hukunta ya girma ya gina karami ko dan idan yayi babba cikin sa zaka Allah ya kare mu sai Allah yake cewa fa hal yanzuruna illa sunnatul awwali shin wai me suke jira ai ba abin da suke jira sai sunnar mutanen farko menene sunnar mutanen farko wato su masu makirci suna jiran azabar Allah subhanahu wataala ce domin sunnar Allah akan mutanen farko idan Allah ya turo annabi da da'awa ba a yi imani ba ba a gaskata annabi ba aka wa manzon Allah tawaye to sai Allah ya ce wa annabi kai na ka bar mu'mina mu shi kuma kullum wa'azin Allah subhanahu wataala halakar da al'umma ne Allah ya kare idan annabi ya zo da da'awa yayi wa'azi ba a ji ba ba a yi aiki ba to sai Allah ya ce jaye kai kai naka wa ma 'ala rasul illa al-balagh mubin kai naka yasarwa ne kai sar ba a bi ba to musu Allah za mu yi wa'azi to in Allah ya tashi wa'azi ko kowa sai ya kare Allah ya yi wa'azi Allah ce ba hal yankuruna illa sunnatul awwalina mi suke jira suna jiran wasan sunnar Allah akan mutanen farin shine azabar Allah subhanahu wataala falan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taɓa samun canji game da sunnar Allah subhanahu wataala ba a kullum idan aka yi da'awar Allah to Allah zai yi wa'azi kuma wa'azin Allah halakarwa ba shi sai Allah ce walan tajida li sunnatillahi tahwila sai dai ba za ka taɓa samun canji da sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ba maiwa wato kullun sunnar Allah guda ce in an yi wa'azi ba a ji ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa'azi sa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mutanen annabi Nuhu ya musu wa'azi ba su ji ba sai Allah ne wa'azi shi ne sai Allah ya halakar da su Allah ya turo ruwan tufan suka halakar da mutanen mutanen annabi Musa Allah ya musu wa'azi Musa ya musu wa'azi amma ba su ji ba sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su a cikin ruwa mutanen annabi salih Allah subhanahu wataala ya musu wa'azi ba su ji ba annabi annabi salih ya musu wa'azi ba su ji ba sai Allah subhanahu wataala ya wa'azin nasa annabi lut ya wa mutanen sa wa'azi ba su ji ba sai Allah ya yi nasa wa'azi annabi isa ya yi wa'azi shugaban halitta annabi muhammad shi kare ne ya roki Allah subhanahu wataala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana duk abin da manzon Allah al'ummar su za ta yi to Allah yana wa al'ummar annabi jinkiri amma mu sani ba kowane abu Allah yake jinkirtawa a kansa akwai ababen da Allah yake wa mutum wato na uku ba ne dan Allah ya saita dan annabi a jama'a mu kaita sai Allah ya jarrabe ka a rayuwa dan Allah ya dege ta a rayuwa ba dan azaba ba sai dan Allah ya dora ka a hayya to Allah ce wa lan tajida li sunnatillahi tahwila ba za ka taɓa samun sauyi ba game da sunan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا Allah ya ce awalam yasiru fil ard shin mutanen Makka ba za su yi tafiya a cikin ƙasa ba ba za su tashi daga garin Makka su je ƙasashe daban-daban ba fa yanzu kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su kalliya ƙarshen al'amarin mutane su gabace su Allah ya ce an yi al'umma kafin ku mutanen Makka me yasa ba za ku tashi daga garin ku ba ku je wa'annan garuruwan ku ga abin da ya faru da su Allah ce wa kanu ashadda minhum quwwa sun fi ku karfi ta ko'ina sun fi ku tattalin arziki sun fi ku yawan ɗaya sun fi ku yawan shekaru sun fi ku yawan kuɗi sun fi ku ƙarfin gwamnati a rayuwa ina jin da iyakar mulki ba a yi irin na fir'auna ba ko duk wani mai mulki a duniya gwamnatinsa ba ta kai ƙarfin gwamnatin fir'auna ba dina da ke ji da tattalin arziki ba kai fir'auna tattalin arziki ba amma ka ji irin yadda Allah ya subhanahu wataala ya haɗa da shi shi ne Allah ya tsawalar ya siru fil ard ashe ba za su yi tafiya a cikin doron ƙasa ba fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su dibi ƙarshen al'amarin mutane su gabace su da su kare ta annabawan Allah subhanahu wataala shi yasa imamu shafi alaihi rahmatullahi ta'ala يجي تغرب في طلب تغرب عن الأوطان في طلب الأولى وسافر في الأسفار خمس طوائل يجي تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصعوبة ماجد يجي تغرب عن الأوطان في طلب الأولى كي ملاغر كبر غرين كزوا ولي كيدن نيمان دبكا يجي وسافر ka yi tafiya ka yi bulaguro fa fil asfari kamsu qawaid a cikin bulaguro akwai fa'ida guda biyar duk wanda yake tafe tafe ya san wa'annan ababai yace tafarrutu hammin duk damuwar ka in ba kamar gari kamar gidanka to sai ka tawanki jama'a ba haka bane daga lokacin da ka tashi ka dan tsere kusa ka je ya mai safi guda sai ka ta kamanta da abin da ke cikin cikin kawa tafarruju hammi duk wata damuwa da ta dame ka da ka bar gani sai ka ce kawai ta abu ne tafarruju hammi wa iktisabu ma'isha ko mutum ba zai rasa abincin da zaka ci ba in gari ya maka zai kana zaune nan to in kai mulawuro da ikon Allah Allah ba zai haramta maka abin da zaka ci ba sai ce wa ilmun kuma zaka samu ilimi na zamantakewar rayuwa wa ada'u kuma zaka ga ladubba daban-daban kaga ga wani can watan yana tafiya da kafa daya wani ga yana can yana tafiya bai da kafa wani kuma a furado yake yawo wani a mashin yake tafiya wata mota ta sai ya tura ta tashi daga kai Allah ya maka ne mashi a rayuwa yace wasu kuma da mashi kuma za ka yi abuta da mutanen kirki saka duk da kake kake sai ka ga wanda yake kokari a rayuwa shi ne Allah ya ce su yi bulagu rusul da yadda mutanen fari suka alamar ya kasance da Allah ya akai musu wa'azi su ji ba sai Allah ya zo da lashi ba shi ne halakar da su sai Allah ya halakar da su sai Allah ya kuma kanu wa kanu ashadda minhum quwwa wa kanu ashadda minhum quwwa sun fi su karfi duk wani karfi a rayuwa da mun karfi ko ya zama to karfin mulki ko ya zama to karfin tattalin arziki ko ya zama to karfi na yawan tsawa fito abin da shafi al'umma domin duk al'ummar da ba ta da yawa wallahi to tana fama da kalubale na na rashin karfi da na daga cikin karfi samun kuwa a rayuwa ya zama to al'ummar ta da yawa yanzu ka jibi kasar kasar cikin daga cikin abin da Allah ya taimake ta ta da yawan al'umma masu dibbin yawan a rayuwa su fi yan miliyar mutane shi su fi yan miliyar kuma suna cikin kasashen suka fi kowa ƙarfin tattalin arziki daga lokacin da aka samu yawan al'umma to za a samu hauhawar abin da ya shafi wato tattalin arziki sabanin abin da faransa sa muna abin ne cewa yawan process demographic yana kawo karya tattalin arziki da ana sa da process demographic yana kawo karya tattalin arziki yau da shi a duniya su fi kowa talauci a rayuwa amma duk duniya babu wata ƙasa a duniya face tana da alaƙa da shi duk duniya babu wata ƙasa ta duniya gaba ɗaya face tana saye da sayarwa tsakaninta da shi shi ne Allah ya ce sun fi su ƙarfi a rayuwa wa ma kana Allah yu'jizuhu min shay'in fis samawati wa la fil ardi sanidin ba wani abu da zai gagare Allah a doran ƙasa ko kuma a sararin samaniya babu wata gwamnati a duniya da za ta gagari Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba wata halitta a sama da ta gagari Allah subhanahu wa ta'ala domin komi da kowa yana ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah huwa al-mudabbiru li shu'uni khalqihi shi ke jujjuya sha'anin bayinsa a rayuwa jama'a mun fahimta innahu kana aliman qadira shi Allah shine wanda yake alima masani Allah subhanahu wa ta'ala mai ilimi ne masani ne shi yasa wani mawaki yake cewa ilmu al-alim wa aqlu al-aqil ikhtalafa man zalladhi fihi ma ahdatha sharafa wai da ilimi da hankali sai aka yi sabani da ilimi da hankali sai aka zo aka zauna saman tabin da ba Allah sa suka yi sabani ilimi yace wa hankali na dika hankali yace wa ilimi na dika sai aka ce kowa shi kawo da dalili kowa ya kawo dalili to sai ilimi hankali ya tambaye ilimi ya tambaye hankali ya ce bari mu tambaye ka wai alqur'ani da girma ka gayyin akwai aya da Allah ya siffata kansa da hankali Allah ya kana Allahu aqila wa aqila alqur'ani akwai hankali ya tsaya ya tunani tun daga farko har ƙarshe alqur'ani babu inda Allah ya siffata kansa da hankali amma kuma Allah ya siffanta kansa da mi da ilimi sai ya gano ashe ilimi shi ne uga sai ya bashi gaba ya ce kawai mun rika mun rika ya masa baya kaza duk yadda mutum yake da hankali in bai haɗin bai da ilimi to akwai wani kasu tare da shi duk yadda kake da hankali in ba ka da ilimi to akwai matsala jama'a mun fahimta shi yasa Allah ya siffanta kansa da ilimi to Allah ya wakala Allahu aliman shi Allah shi ne masani game da sha'anin bayonsa duk abinda mutane suke aikata wallahi Allah yana sani duk abin da muke yi a rayuwa yanzu wani na san yana kallon balo Allah ya sani wani na san yana gigar Allah ya sani wani tana san tana kallon arewa Allah ya sani wani kuma na zaune yana karatun tafsirin alqur'ani aliman sannan kuma kadiran shi Allah shi ke kaddara al'amuransa a rayuwa shi Allah subhanahu wataala shi ne wanda ke kaddarawa in ya ga dama ya daga wancan ya ga dama ya sauke wannan in ya ga dama ya maka ya ga dama ya hana maka in ya ga dama ya baka lafiya ya ga dama kuma ya halaka da kai shi Allah kadira ne mai iko akan komai ne kuma duk duniya ba wani mahalluki da ya isa cewa Allah da ke kai ba kudura ce ta Allah iko ne na Allah shi Allah kayi kan ka tambaye shi akan me yasa yayi Allah ya dace da sai Allah ya ce ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu law harfu al-imtina'u lil-imtina'i jama'u al-lugha suka ce da Allah subhanahu wata'ala zai kawo mutane bima kasabu da- game da abin da suke aikatawa na tabargaza da a ce duk abin da muke na rage Allah zai kawo mu a kansa Allah ce ma taraka ala zahri halin dafa da ba a waye gari ba doron kasar nan akwai mutane jama'a mun fahimta da Allah subhanahu wataala zai dinga azabtar da mutane bisa abinda suke yi na sabon Allah subhanahu wataala wallahi da sai Allah ya gani duniya ba mu kowa a cikin kasar domin akwai wani ko baka yi laifi ba akwai laifin da na wani na shahen ka akwai laifin da wasu za su yi sai ya shahe ka kai jama'a mun fahimta shi da Allah ya ce wata kufin na la tusiba da ladina zalamu minkum khassa ku guji fitinar da in ta taso ba waɗanda suke su kai za ta shafa ba a'a har da ku da ba ku yi ba abin da iya shafa ba yanzu ka dubi irin wa'azin da Allah subhanahu wataala ya wa duniyar musulmi baki daya a shekarun su daga shekarar da suka gabata na corona da dike masallacin da ana aikin hajji masu laifin kowa ne ya laifin amma sai Allah subhanahu wataala ya kawo duniya baki daya kari mutanen annabi annabi ne da ake musu wa'azi da su ba su ji ba sai Allah ya tattar duk musulmi mai imani sai Allah ya cikin jirgin ruwa sai Allah ya tura ruwa duk aka halakar da mutane baki daya wanda suka yi sauran masu imani ne kadai masu imani ne kadai shi Allah ce walau ya'khudhu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah subhanahu wata'ala zai kama mutane game da abin da suke aikatawa na sabon Allah subhanahu wata'ala da Allah bai bar wata dabba wata wasan halitta a doron kasa ba za ta dinga tattakawa a rayuwa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah subhanahu wataala yana jinkirta musu zuwa wani lokaci na daban wani lokaci keɓantacce wanda Allah ya tare da shi ne alƙiyama duk abin da za mu yi kai akwai ranar tunan asiri akwai ranar da yau inna yau mai fasli kamin liƙata ko ranar mutum zai zo gaban Allah subhanahu wataala in kuɗi ne ke sa kana wa Allah izgili kana sabon Allah tsoron nan baka da kodala idan mulki ne ke sa kana wa Allah subhanahu wataala wato iya shege tsoron nan baka da mulki in ilimi ne wannan baka ka sai to kullumi duk abin da ke takama da shi ka bar shi a rayuwar duniya to Allah yana jinkirta wa bayi sai an zo kiyama a ranar ne Allah subhanahu wataala ya shiru bainahum sai Allah ya mutu tsakanin kowa da kowa a wa kowa hisabi tun daga annabin Allah annabi wato Adam har zuwa ƙarshen wanda za a halitta a duniya kuma dukkan hisabin nan gaba daya a cikin wasan rabin ini Allah zai yi shi ka ɗauka daga takwas na safe zan wani biyu an ƙare hisabi wallahi kowa ya san gidansa kuma kowane ɗan annabi adam namiji da mace sai Allah ya da shi laysa bainahu wa bainahu tarjama hadisi imamu muslim Allah zai kira shi ya ce wani ba kai kaza da kaza da kaza da kaza ba nabi ce ba wani ɗaya daga cikin ku face sai ya magana da Allah sai Allah ya gai maka kaji ka ga wa Allah ya ji kuma ba wani zai maka tarajir gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma za a binciki aikin kowa a ɗora ma'auni al'amari da girma ne ya bibi justice ya ga zo shari'a da juji da ya zo da zama a shari'a ne biya tashi ya ke shi wani shari'a masu kanshi ya yi zahidi iya yin ta dole sai an ji an nemo artikel an tsaya an wane ne to Allah bai da bukatar addini da arziki ke Allah guda ne na dawul mawasil tusar yawm al-qiyama ma'auni za a kawo a auna ga lada ga zubi kawai shi kenan nan kuke da bukatar wani arziki wani rai kenan masha Allah ya tuni ya wuce wani gurin to li ajalin musamma kenan kada kowa zai zo ga abin da ya aikata halarci ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ya ce wa lan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha ba wata rayuwa da Allah zai jinkirta mata idan lokacin ta yayi idan lokacin mutuwar ka yayi ka shirya ko baka shirya ba wallahi tahiya za ka yi. ina waye na shirya ko ba shirya tahiya za ni ina son duniyar nan zan ga wallahi haka za ka rubuta duk wani abu na rayuwa wannan kujerar ko wata ran nasu kuma sosai na bata wallahi haka ta ara masiya sai ya bata haka limamin masallacin ko ya so ko bai so ba sai ya bari ba haka bane duniyar kenan law kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakinna atafna wa yafna na'imuha wa tabqa al-ma'asi wa qulubu kamaliya abinda zaka roki Allah mu roki Allah shine ka roki Allah ya saka cika da imani kawai ka zo wa Allah da cikin imani gaban Allah shine abinda ka birge Allah kenan Allah ya dace da kuna ganin abu kamar da suke wallahi hisabi annabi ne da su sai sa Allah ya kasa hisabi kashi biyu akwai da ma hisabi ya tsira kuma akwai da ya kula da wanda ta ba su a rayuwa to muna roƙo Allah ya mana hisabi hisabi mai sauki hisabi mai sauki shi Allah ya ce ji an yaye maka Allah duk abin da kai Allah ya ce ka da duniya na kafa maka duk abin da kai ba wanda ya sani Allah ya ce haka yau kiyama zan tuba ma a cikin ji an ba ka aljanna Allah ka ba mu aljanna rahmarka kuma wallahi aikin mutum bai kai shi aljanna aikin ka bai kai ka aljanna kai ne ka yi aiki ba za ka shiga aljanna sai kayi aiki kuma aikin ka bai kai ka aljanna aka ce manzon Allah har kai ce sai Allah ya rage shi da rahamarsa ka roki Allah daga rahamarsa kawai to Allah yana jinkirta wa bayu wato zuwa ga wani lokaci na musamman da Allah ya kebance domin hisabi sai Allah ya ce fa inna Allah kana bi ibadihi basira yadda al'amarin yake ubangi subhanahu wa ta'ala game da sha'anin bayinsa Allah basirin da gani ne duk abin da bayu suke yi na ayyuka alkhairi ko shari Allah ya sani duk abin da muke yi alkhairi ko shari Allah subhanahu wataala yana gani shi yasa idan mutum ya so yawa Allah musu gaban Allah subhanahu wataala a ilin alkiyama to sai Allah ya kawo masa aikin sa sai masa zumaikin aikin sa a rayuwa sai ya kasa ga idan komo da komo wato shi Allah shi Allah kotu Allah kotu shi babu cuwa-cuwa kotun Allah babu abuka eh a kotun Allah Allah ba ruwa ne da aboka aboka guda ne da kai ka tsaya wa kanka kai ne aboka kin kanka dan Allah zai tambaye kuma ka baiwa Allah ansa to Allah basira ne ya ga duk abin da muke Allah ya gasar da mu karshen suratul fatir kenan ko za mu tashi za mu shiga suratul yasin sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول أكثرهم فهم لا يؤمنون
wannan sura suratul yasin alisahi idan ka dago qur'ani daga bakar zuwa nasi ita ce sura ta 36 amma gun sabka wajen sabkar da ita ita ce sura ta 40 ta sabka ne bayan suratul jin daga suratul jin kul hiya sai sai yasin a wajen sabka sannan kuma kafin baya da ita aka da suratul furqan tana aya guda tamanin da uku gun wasu malamai tamanin da biyu sannan kuma sura ce take makiyya ta sauka kafin gidan shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam game da abin da ya shafi falalarta malamai da yawa suna ta kai kawo daga ciki ibnu abd ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala ya jero wasu hadisai a cikin tafsirin sa farko wannan sura galiban dukkanin su hadisi ne da rifai wanda daga cikin su akwai imam al-bazzar ya fitar da wani hadisi yake cewa inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasi kowane abu na da zuciya amma zuciyar alqur'ani ba ce yasi nasiruddin albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya da'afa wannan hadisi shi yasa zaka ji bilitafin Dr. Umar Rijal Lemu yake cewa ba wani hadisi tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da ya tabbata yake nuna cewa sotu ya sita da wata falala wasu galiban zaka jara cewa karanta wa mamata yasin ya ce duka wannan bai tabbata ba a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam babban abin da suna take karantarwa tana karantar da ababe manya-manya guda uku abu na fari al'imanu bil ba'su wal nushur tana bayani akan abin da ya shafi yin imani da tashin alkiyama da kuma haduwa gaban Allah subhanahu wataala abu na biyu ta kawo wata kissa ta ahlu qarya da zamu zo akan ta abu na kuma tana karantar da wato dalilai da hujjoji akan kaɗe kuwar Allah subhanahu wa ta'ala da ibada wannan sura sura ce wadda kuma da faɗa muka ce sura ce makiyya farkon sura ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yasin wanda malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa a kanta wasu daga cikin suna cewa kalmar yasin suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wasu ka ce kuma sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma abin da yake rajihi gun malaman tafsiri wanda al-imam ibn kathir da kuma al-imam as-sa'di da imam tabrani suka kawo shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik wannan Allah ɗaya ya san abin da yake nufi da wannan harufa guda da guda biyu ko kalmu harufa ne dan Allah ya nuna buwaya cewa duk iliminka duk karatunka sai an waye gari abu abin da baka sani ba e duk iliminka duk karatunka sai an waye gari akwai abin da baka sani ba to sai Allah ya koye sanin wannan abubuwan sa shine Allah ya ce yasin Allah shi ne mafi sani game da abin da Allah yake nihi da wa'annan harufan sai Allah ya ce wal qur'anul hakim Allah ya ce ina rantsuwa da alqur'ani ubai subhanahu wataala na da damar ya rinka duk abin da yake so a rayuwa ni da kai idan za mu rance to mu rance da Allah subhanahu wataala man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shigo amma idan Allah zai rantsuwa Allah zai rantsa duk abin da yake bukata a rayuwa Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa yake cewa rantsuwa da wani Allah na da cikin nau'i na shirka mutum ya rance da wani Allah shirka ne in za ka rance ka rance da Allah subhanahu wa ta'ala to shi Allah yana da dama saboda shi Allah al-Wahhab yana da dama ya rance duk abin da yake so to sai Allah ya rance da al-Qur'ani Allah ya ce wal Qur'ani al-Hakim ina rantsuwa da al-Qur'ani al-Hakim wanda yake cike da wato al-muhkam wanda yake da hikimomi a cikin sa alƙur'ani akwai hikima akwai ƙwarewa a cikin alƙur'ani kadibi alƙur'ani cikin hikimar alƙur'ani da girma ya tattara labarin mutane su gabata ya kawo labarin wanda a cikin kuma sai ya ga maka labarin abin da zai wakala a nan gaba jama'a mun fahimta wannan alƙur'ani kenan sannan kuma alƙur'ani mu'jiza ce da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowane annabi idan ya shuɗe mu'ujizar tana karewa amma shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam mu'ujizar sai ta karshen duniya sai an tashi kiyama to sai Allah ya rantse da alqur'ani wanda ya kunshi wasan hikimomi masu dimbin yawa a cikin sa Allah subhanahu wataala shi kadai ya san irin hikima kaga karatun alqur'ani ka jibi irin daga cikin hikima ko wajen karanta sa sai ka ji sauti daban-daban wannan zai karanta maka da wata kira'a da wani sauti wannan zai karanta da wani sauti wannan zai karanta da wani sauti wannan sai alƙur'ani ke da wannan musafa ka ji kira'ar wannan daban kira'ar wannan daban sannan kuma zaka ji akwai kira'at wannan zai karanta da hafsi wannan zai karanta da warshi wannan zai karanta da kanun wannan hamza an talab haka da yawa za su za a samu kira'at duk da cikin hikima sannan kuma in aka zo wajen tafsir da kuma malumai suna kai kawo ana kawo ruwan hujjoji ka kaga an ce ikhtilaful ulama malaman tafsiri sun yi sabani kan wannan ayar kaza da kaza duka wannan akwai hikima a cikin wannan al'amari wanda ba wani littafi da ya kunshi wannan abun da hikimomi sai alqur'ani mai girma sai Allah ya ce wal qur'ani hakim ila rantsuwa da alqur'ani wanda yake cike da hikima wani wanda ke kayatacce ne a wajen bayani ana karanta su akwai daɗi fassara su akwai daɗi kuma ibada da shi akwai daɗi mun gode wa Allah da Allah ya sani alqur'ani da mutu da sulkin kuma shari'a ta alqur'ani da ma akwai hikima wallahi da ana tabbaka shari'a diniya da ko ya mutu a rayuwa da rantsa muku da Allah da ana shari'a musulunci ba a bukatar ayyukan siriya da shaddadmiri ba a da bukatar su ba a bukata don kowa ya san da cewa idan kai sata hannu za a cire maka ko kuma mutum ya bar abu kuma ya mutu a ce ubanka ne mutu da kutacce hannu ya mutu aka kowa zai abu da ko da ana shari'a ta mutum idan mutum ya yi zina a yi masa shari'a in bai da aure gura da ɗari sai an tara kowa a garin nan wallahi ba mai sake shi in kana da aure a jehe ka da ana tabbata musulunci kun shari'ar addini na kada wata mace ta ɗauki yaurin ciyar da ita sai ta ƙare idda da an rage sake-sake wallahi amma rashin mummi da alƙur'ani bai koke ba ma aiki da ahkamukinsa shi yasa muke ta wahala a rayuwa idan kana son ka more rayuwa kakka wahala ka ga alƙur'ani da girma da wannan sahabban annabi muhammad suka rinci wannan rayuwar su kullum alƙur'ani suna tabbata shi ibnu abbas Allah ya kara masa yarda yace aya biyar in annabi ya koya muna sai mun je mun haddace mun yi afike sanan mu a kara mana wasu amma yanzu kaga mutum ya haddace alqur'ani mai girma abinda zashi wanda yake cikin daji bai fata ba zai iya yi shi Allah ya kare sai Allah ce innaka laminal mursalin wannan jawabul qasam ne can Allah ya ce wal qur'anil hakim to jawabul asr sai Allah ce innaka tabbas kai annabi Muhammad lamin al-mursal ka cikin manzon Allah al-mursali jam'i ne na mursal mursal kuma ismul maf'ul ismul fa'il ismul maf'ul ne ismul maf'ul al-mursil ismul fa'il al-mursal ismul maf'ul wa kuma tsakanin ismul maf'ul da ismul fa'il sai Allah ce innaka lamin al-mursal kai annabi Muhammad kana cikin manzon Allah to waye manzo waye manzanni an suka ce al-mursal ko kuma ar-rasul ana cewa ar-rasul jam'uhu ar-rusul in ka ce al-mursal jam'uhu al-mursalina jama'a mun fahimta wannan kariya cikin malaman sar suka ce shine wanda Allah ya aiko da addini da shari'a zuwa wasu al'umma za a ba shi littafi a aiko shi da sabuwar shari'a ga wasu al'umma amma annabi za a turo shi ya tattata addinin wani annabi ne jama'a mun fahimta to Allah ya ce kai kana cikin manzanni sannan kuma al-mursal ar-rasul yana gaba wajen daraja bisa da annabi mun fahimta manzo yana gaba wajen daraja akan annabi shi yasa alaihi salam farko abin da aka bashi manzantaka sannan aka bashi annabtaka za ka ga kowane annabi da kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba كل رسول نبي وليس كل نبي رسول هو النبي هو منظور النبي ne amma ba kowane annabi yake mi ba yake manzo wannan maganganun su su ibn Uthaymeen alaihi rahmatullah ta'ala sun sai su a cikin usul tafsir nasa da haka Allah ce kai a cikin ka cikin manzanni daraja ce Allah ya rubuta manzanci ta ce karshen daraja a rayuwa sai Allah ce ala siratil mustaqim sannan kuma kana akan tafarki asirat bi ma'ana at-tariq al-manhaj mustaqim kuma wanda yake wata miƙaƙe wanda za mu karkata a kansa manzon Allah yana akan tafarki yana akan tariqa hanya miƙaƙiya wanda ba mu karkata a kanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wata rana ya zana sahabbansa wallahi yace wa anna hadha sirat siratullahi mustaqim ila ce hanyar Allah madaidaiciya fattabi'uhu ku bi wannan hanyar sai ya wasu gehen tireruka a wannan yace wannan su ne asubul wasu hanyoyi ɗan ƙananan hanyoyi to idan kana son ka more rayuwa har yau ka bi tafarkin Allah tun ka huta ka bi abin da Allah yake so kawai rabu kanka da wata duk wata dariƙa wani ba dariƙar Allah ba duk wata dariƙa inda ba ta Allah wace aikin banza shi duk wani malami da zaka riƙa a duniya duk wani shayi da zaka riƙa a duniya in dai karar rabu da Allah da annabi Allah ta tabi a rayuwa kuma ka rabu daga tafarkin Allah subhanahu wataala domin tafarkin Allah ne kawai ba ba san rai akan sa duk wani abu da za a zo a tsara a rayuwa in dai ba littafin Allah wani hadisan annabi sunnar annabi to sai ka samu akwai san rai a cikin wallahi amma alqur'ani ba su san rai a cikin sa sunnar annabi ba su san rai a cikin sa shari'a ce kawai ka bi ka huta to Allah ya ce ala siratin mustaqim kana kan tafarki wanda yake miƙaƙi hanya ce miƙaƙiya wanda babu karkata a cikin ta sai Allah ya ce min tanzilal azizir rahim wannan alqur'ani sabkakke ne daga gun wanda yake al-aziz wanda ya fitar da wannan alqur'ani shine al-aziz mabuwayi ubangi subhanahu wataala ya buwayi ya gagari komai a rayuwa gagar misali ne walahul matlul a'la shi Allah ba wani abu da ka da shi ga Allah subhanahu wataala duk wani abu da yake a rayuwar nan halitta ce kuma ba wani da Allah subhanahu wataala kuma yana bautawa Allah ka sani ko baka sani ba duk wani abu a rayuwa wallahi yana bautawa Allah subhanahu wataala Allah ya buwaya jama'a mun bayyana shi Allah shine al-aziz mabuwayi to shine wanda ya saka da al-Qur'ani ya zaka al-Qur'ani ya gagara jiya da mutum ya so ya kawo kuskarima a cikin sa bai iya kuma Allah ya dauki alkawarin tsare wannan al-Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muka saukar da alqur'ani ko mu su Allah za mu bai wa qur'ani kariya ka dibe da dai shi a suka ta kokari su canza alqur'ani ba sun rage sun ƙara amma sai da aka gano wannan sun buga alqur'anai bila adadin sun gayyara alqur'ani amma sai Allah ya nuna wa bayan Allah a gano akwai kuskure take a kuskure buga ba a cikin alqur'ani ba dan cikin alqur'ani ba a samun kuskure ‘yan ƙarar ɗato ‘yan ƙuhaniyun sai mutum ya zo fassarar ayat shi ta dami ka shi kasa ganewa saboda ya rabu da alƙur'ani don duk wanda ya raba sunnar annabi da alƙur'ani ya rabu da alƙur'ani ko da haka shi alƙur'ani Allah shi ne ya saka da shi kuma Allah ya wa alƙur'ani sauka guda biyu sauka farin daga baitul izza daga watan sama ta bakwai launin mafuzan wa baitul izza dare ɗaya Allah saka da shi cikin wannan watan mai tare albarka na ramadan sauka ta biyu ake wa manzon Allah daga bacci idan zawa shugaban halitta annabi Muhammad kuma da aka kawo manzon Allah a zuciyar annabi aka sanya shi abu ne mai kima da daraja shi yasa in kana son ka more rayuwa ka ƙara lafiya da imani ka zama to kana karanta alqur'ani bitadabbur bincike ya nuna cewa karatun alqur'ani mai girma yana wanke kwakwalwar dan annabi Adam yana wa mutum misa jikin kwakwalwa ina da alifin ilimi mutum ya ce ya yi gishiri ya sha ya sha ya kasa tsayawa malu suka ce ka ɗauki alƙur'ani mai girma ko ba ka karantawa haƙura mai idan kana kallon rubutun suka ce wallahi azin allah zai taimaka maka wajen buɗe ƙwararraka kana buƙatar albarka a rayuwa ka ka ƙara lafiya karanta alƙur'ani mai girma kana buƙatar albarka a kasuwanci karanta alƙur'ani kai ta wasu digare sa shi alƙur'ani shirya shi ba tabbin alƙur'ani aka halaka ba idan ka ga mutum ya ce ya bi ƙur'ani bai kada cin nasara ba to ba ƙur'ani ba ne wani abu da ya bi amma shi alƙur'ani shirya shi dari inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna لهم أجرا كبيرا مش بانتك سؤال هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن ينا شير وزوات أبن ديك شير مكتف شير تهيئ أبن ديك ديك القرآن ديك شير والله يقول أكي شير القرآن بجمع إذا ما هو القرآن يكي هسا كما كان عدوا شير منهج دينك والله كان لا شيء عدوا أما إذا مكتب زي بدا القرآن يعجي يرى سكن وحلا والله ولا شيء تنزيل العزيز الرحيم العزيز وتسيده أكي إضافة على مثل تنزيل al'aziz mabuwayi sannan kuma ar-rahim wanda yake mai tausaya wa bayansa bai subhanahu wa ta'ala yana tausaya wa bayansa ka dubi irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tausayin bayansa musamman irin wannan wata bi tayin albarka kaga mutum ya dauki azumi tun yana yi tun mutum yana jin yana da fawa har mutum ya yayi da sharje amma kuma ana shan ruwa sai ka ji mutum ya dawo gam wannan rahama ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dace da kai wallahi Allah yana tausaya wa bayansa sai mu ji da taro yake hutarta sai Allah ya ce kowa ya koma su kuma kowa tsalla ku ji dadi rahimu Allah mai tausayi bayan sani to kuma rahamomin Allah suna da yawa Allah yana tausaya wa bayansa masu imani da kafirai amma akwai tausayin Allah da babu wanda ke samu sai bayan Allah na gari sai an je kiyama kaga irin da Allah zai tausaya wa bayinsa ta yi mamaki wallahi Allah ya dace da ni sai Allah ce turbira qauman ma unzira tunzira qauman ma unzira aba'uhum aba'uhum fa hum ghafilun dan kai annabi kawa wa'anda ba a wa uwaye su gargadi kai musu gargadi suwaye su ne mutanen barka an doki tsawon lokaci babu annabi a cikin su tun daga annabin Allah annabi Isa da shuɗe ba a samu wani annabi da ya zo ba sai annabi Muhammad to an ɗauki lokaci ne tsawon gaske wanda babu wani annabi da ya zo wannan sai ya sanya larabawa su shiga motar gumaka sai zama to ba abin da suke sai mota wa gunki wannan ba ku shige ba mutum ya sassaƙa dutse ko icce ya zaunar da shi yana mota masa matsayin ibada kuma wai a matsayin mutum mai hankali sai Allah ce tunzira qawma domin ka wa wasu mutane gargadi ka tsoratar da su daga azabar Allah subhanahu wataala cewa in aka mutu ba akwai abin da zai biyo baya duk wanda bai Allah da takawa ba wayannan mutane kun ma unzira aba'uhum a baya ba a wa kakanninsu da uwaye su gargadi ba babu wani annabi da ya zo a cikin su Allah ce fahum ghafilun wa'in mutanen rabkanan nune sun rabkana akan bin gaskiya sai Allah ya ce
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الله يقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون حقيقة زنجان الله سبحانه وتعالى معنى القول هنا العذاب عذاب الله سبحانه وتعالى تا وجب أكم مفيا يوى لبتكنسو Allah ce fahim la yu'minun shi yasa ba za su imani ba ubangiji subhanahu wataala ya wajabtar da azabarsa akan mutane yawa daga cikin wa'annan larabawa Allah ce fahim la yu'minun wallahi ba za su imani sai Allah ya ce inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahiya ila al-adqan fahum يسمحون
الله يقول إنا جعلنا في أعناقهم للي مصر الله سبحانه وتعالى منسنيا أتكون ويوينسو ماذا أعناقهم أغلالا الله يقول منسنيا كنكمي watan akan a cikin wuyoyinsu mun sanya watan wata yagiya da take daure su fahiya ila al-aqal wannan tana zuwa ga hakobin su an gama hannaye hannaye su aka daure da kuma aka hada da wuya sai ya zama to wuyoyi fuskokin suna kallon sama shi Allah ce fahum mubahun fuskokin suna kallon sama wata azaba ce Allah ce misalin su wa'annan larabawan misalin wanda aka kamo hannayensa guda biyu aka daure a wuyansa a ƙarƙashin a ƙarƙashin haɓarsa to idan aka daure hannu a ƙarƙashin haɓa idan da zai kalla sama ta ce to fahum mubahun su sama suke kallo wato ba su cewa sai Allah ya ce وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا سيرس الله سبحانه وتعالى يسمك سيئا وتنسد وتكتنجا أجبرس ومن خلفهم da kuma bayan su sadda muka sanya wata katanga muka taushe gaban su da bayan su ko da ai musu wa'azi ba su ji ba shi yasa cikin mutane a ko da dijin da ta so ya shirye kai mai wa'azi wallahi ba ya shi saboda Allah ya toshe gabansa Allah ya toshe bayansa an toshe zuciyar baya fahimtar karatun Allah ta fa aghshayna sai muka lulluɓe zuciyarsu wato da datti da kazanta da rashin fahimta Allah ta fahum la yubsirun ba sa ganin gaskiya ba za su yi aiki da ita Allah ya kare su Allah ya ce وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Allah ya ce wa sawa'un alaihim daidai yake a gare su a an zartahum kai musu gargadi kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka musu wa'azi ba Allah ya ce la yu'minu har abada ba za su imani ba. Allah ya ce wa sawa'un alaihim abun da yake gare su ko kai musu wa'azi ko kar kai musu wa'azi kai ko baka yi ba Allah ya ce ba za su imani ba har abada sai Allah ya ce إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Allah ya ce inna ma tunziru man ittaba'a zikr sabidin wa'azin ka yana amfani ne wa'azin yana amfani ga wanda ya bi alqur'ani mai girma jama'a mun fahimta wanda ya bi alqur'ani mai girma shine wanda za a yi ma wa'azi wa'azin ya yi amfani gare sa mai imani kenan fa zakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha mai jin tsoron Allah wanda ya bi alqur'ani shine idan aka yi masa wa'azi abin zai tashi a kasa amma wanda ya raba gari da alqur'ani ko an yi masa ba zai ji ba wala shi inna ma tunziru man ittaba'a dhikr sanidin wa'azin ka yana amfani ne ga wanda ya bi alqur'ani da girma wa khashiyar rahman bil ghaib ya tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ne rahma bil ghaib a koye ma'ana ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala alhali da Allah dukkanin wannan ba wanda ya ga Allah amma ko mun yi imani da akwai Allah subhanahu wa ta'ala mun yi imani da Allah ya halice mu mun yi imani cewa Allah zai kashe mu kuma Allah zai tayar da mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala da halice da mu jama'a ba ku bane ko akwai wanda ga wanda Allah gaba daya ba wanda ya gani to Allah ya ce fa bashirhu bi maghfira duk wanda yayi wannan yayi imani da alqur'ani ya bi alqur'ani sannan kuma ya gaskata Allah subhanahu wa ta'ala bayan duka Allah subhanahu wa ta'ala ba to Allah ta kai masa bishara bi maghfira da wata irin gafara mai dimbin yawa sannan wa ajrun karim da lada ta girmamawa lada mai dimbin girma manzo da suka ce ajrun karim daga ji Allah ya ce wa ajrun karim ana da aljanna ne. Allah da Allah ya gafarta maka fa ba inda zaka sai aljanna idan Allah ya ce ya gafarta maka duk abin da kai wallahi sai ka shiga aljanna to Allah ya gafarta maka Allah ya ce wa ajrul karim da kuma lada wanda ke da girman gaske shi ne shiga aljanna Allah ya kai masa sai Allah ya ce إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta lalle musu Allah mu ke rayar da matace duk wanda ya mutu Allah ya ce sha'anin rayar da shi aiki na mun ji Allah subhanahu wa ta'ala ba wani mala'ika bane Allah zai sanya ne bi kabari bayan kabari ya tayar da mutu Allah ya ce a'a musu Allah da muka kashe muke tayar da mutane malaika ko Allah zai ce wa Musa yana Musa fai za mu fina fisuri fai za mu min al-ajdas ila rabbihim yansibuna ana yin gusun kowa zai tashi kowa zai tashi wallahi kowa zai tashi tsirara babu shugaban kasa babu premier minister babu minister da kansa babu shirya gouvernement babu babu shirya cabinet babu SJ babu wani conseiller babu kowa wallahi da wani da kartunan na ya tashi daga aiki kowa ya tashi daga aiki ba malam ba a sai an je gaba Allah kuma wannan fa wallahi gaskiya ne dole sai an rabu ga Allah subhanahu wataala to Allah ya fita da wanda ya mutu al'amari ne wanda musu Allah ke kula da shi musu Allah muke ta yadda wanda yake matacce wa naktubu ma qaddaru wa aqwa wa atharu Allah ce muke rubuta abinda suka gabatar na ayyuka duk ayyukan da suka yi ana cin rubuta ahsabu Allah wa rasul Allah ya yi ne sai ya ki dake wannan abu duk abin da ke Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa asarahum da kuma abin da yake wanda suka bari ko kuma abin da suka tantanta na ayyuka suka bari na gurabun ayyuka malamai sun yi fassara guda biyu wa asarahum suka ce na fari sunnanta wani aiki na alkhairi a cikin al'umma kamar da annabi ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya sunnanta wani alkhairi a cikin al'umma a cikin musulunci to Allah zai ba shi ladar wanda ya yi aiki da wannan sunna jama'a falla haka wanda ya sunnanta mummunan abu yanzu kaga wanda ya kawo lido a duniya wanda ya kawo lido in ana zuba su duk wanda aka duk wanda ya bisa rubuta zai zai wanda ya fara zuba jiki zuba jini kasa duk wanda ya shi ma haka ne sai Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane al'amari na ayyukan rayuwa Allah ce mun tanada shi mun kidaye shi a cikin littafi wanda yake nufin mahfuz komi yana cikin launin mahfuz alkhairi da shirin baki daya to Allah subhanahu wa ta'ala ya gada mu فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته